ciwo a jikinsa da talauci to sai ku ga wani yaro a juji wasu na kawo masa tsatsararrun hobbs wanda aka roro a mahabazarta sannan kuma tana shayar da shi nonon alade kuma jikinsa na da rauniyar duk ba'in da ba ciwo tare da shi sai ce inda akwai wani mai wannan sifar shi ne wannan sai je ya mai kusa da shi ce mai sunan ka ya ce mafuta masa sai ce to ni annabin allah ne suna na armiya kuma allah ya bani labarin za ka sallama akan bani isra'ila za ka rugurguza baitul muqaddas za ka kashe mutanen da ke ci saboda ka ina neman ka bani amana sai mamaki shi da yake cikin wannan hali to sai shi aka ce sai annabi karmiya ya masa magani sai ya warke daga ciwon da yake to sai ya ce ya sai ya rubuta mashi amana ya ba shi to sai gashi wannan mutumin nan dai wannan ya zama sarki har ya zo da runduna ya nufo baitul muqaddas da nufin zai rubuta ta sai armiya ya zo da yake da jama'a da yawa kusa da shi ya daga takarda a a wani itace daga nesa ya ce kai ne wa ya ce ni ne armiya wanda ka bani amana kuma takardar amana ne ya ce eh haka ne kai na ya baka amana ya ce to kuma ka bani izinin in kwaso iyali na sai ce a iyalin ka bari ka gani in har ba kibiya inda ta fada inda amana zan ga maka dai har ba sai ce baka da ba amana da iyalin ka kai ne kana da amana to shi mutar suka shiga gari ya yi ta giza ya ta yankan 'ya'yan isra'ila wannan kuma jaza'i ne kan miyagun ayyukansu da buturcin da suka yi wa allah ta'ala suna tunkaho da masallaci mai tsarki da wani abu mai kama da hajjarar aswad a wajensu wanda ko annabawa za su kusa da shi da tsoro suke kusa da shi to amma sai gashi waɗannan maguzawan sun zo sun ɓallo shi masu tattake da ƙafafunsu saboda allah ta'ala bai kishin wannan ba domin su bani isra'ila sun koma suna tunƙaho da jinenan annabawa da kuma masallaci mai tsarki sun bar ubangijin da ya ɗau ya ba su wannan tsarkaka saboda haka ne ma sai allah ta'ala bai kishin wannan masallacin ba bai kuma kishin saboda sun bar shi suna tunƙaho da jini da kuma da gini da jini da gini maimakon allah ta'ala da ya masu wannan ni'imin su masu godiya da ibada sai suna saba masa ruhutun nassar ya dunga yanka ya ce akwai wani jini na da ɓarɓaka yana fito ko an zuba mashi ƙasa sai a ga ya bullutso ta tsakanin ƙasa yana ta zuba ɓarɓaka ya tambaya aka ce jinin wa aka ce jinin annabin allah ya haya ne wanda mutanen da suka kashe kuma ba zai tsaya ba sai an kashe ayan isra'ila to ya dunga kisa an kisa an kisa a ce a duba jinin sai a ga yana zuba haka to har sai da aka ce an gama kashe su duk aka ce a kotu tsohuwa a wani gida ita ba kashe ta aka ce aka ɗauko ta aka yanka sai jinin ya daina zuba to sannan shi shi annabin allah shi armiya ɗin nan aka ce wannan a wannan ruwaya da muka kara ya nuna kenan bayan wani lokaci sai allah ta'ala kuma ya awi koma shi kuma buhtar nasar da musiba shi kuma ya tsara annabin allah daniyal a cikin rijiya tare da zakoki an yi rami babba aka sa zuba zakoki kuma aka haɗa su da annabin allah daniyal to sai aka yi ma armiya wahayi ya je can ya kai masa abinci ya kai ma daniyar ba abinci to sai allah ya tsamar da daniyar wannan ba sai na mai ta kuɗi sama na karanta muku ruwaya mai tsawo wancan laraba to shi kenan sai dai a takaice dai shi arme ya bar gari a lokacin da masifa ta sauka garin don an ce shi sarkin ya yi wani mafarki ya nemi a fassara mashi duk masu fassara suka kasa fassarawa suka ce ya fito da wannan da ya hada da zakoki da shi ne tun da zakoki ba su ci namansa ba suna ma tare da shi suna yana ma wasa da su to ainihin shi zai iya fassara mafarkin sai ya ce masa kwana uku za ka mutu to sai ya ce ajib ya ce wani wani ba farisi zai kashe ya sami aka masu tsoro ko ta ko ina duk inda aka ga ba farisi a kashe to dai sai ba farisi ba farisi ko ya kashe shi ba ya ce daniel ya zauna tare da shi in bayan kwana uku yana nan da rai to shi zai san irin kisan da zai masa to ranar cikon na uku koran nan ya mutu to shi kenan allah ya saukar ma kasan da musiba ya zama duk su mutane suka marmace sai ya zama na sai zakoki suka shiga cin namunsu zakoki ne na aka ce amma yana nufin ba zakoki duk dangin dabba mai cin nama ake nufi don yana ya ce fannin zar ila su ba ilbarri wasu ba ilbahar wasu ba iljawu wato wannan ya nuna ya ce ta akulul ji ya duba sai ga ainihin zakokin tudu da na ruwa da na iska duk suna cin gawakin mutane kwakwa karfi nafsi sa'ata ne tunani wani zamani ya shuru yana ganin yadda zakoki ana yana nufin duk abin da ke cin nama ke ya hada da zaki da kura da damisa da duk irin waɗannan da su kuma na sama kuma irin su ungulu da duk irin waɗannan da suka zo su ci sai amma an kira su zakoki ne wato ma'ana dai duk dabbobi na masu cin nama su ko suna sai na tane su ce to anna ya kuyi hada ya zahu ba da mata yanzu da yadda waɗannan gawaki ga su rutututu namun daji na ci to ya za a yi allah ya raya waɗannan waƙad akalar musiba zakoki sun ci cinye su fa amma ta wallahu makana wa sai nan take shi ma sai Allah ya dauke masa wa huwa qawlu llahi tabaraka wa ta'ala aw kalladhi mara ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mawtiha fa amma Allahu ba'da amin thumma ba'atha ba'athahu ay ahyahu yara shi yayin da Allah ya ji kan bani Isra'ila sai ya halaka buktanarsa ya kuma dawo da bani isra'ila duniya to kuma uzair uzair nan ya ce yayin da allah ya sanar da bukta nasar akan bani isra'ila ya gudu ya shiga wani kogo ya ɓoye ciki shi kuma armiya ya mutu shekara ɗari sannan sai allah ya tashe shi farkon abin da ya tayar nasa idanuwansa ne suka bayyana ainihin daidai bangaren ma da ke gani na ido ne sai ya zama yana gani sai allah ta'ala ya wahayi da shi ya ce masa wato bayan yana gani sai yana gani sauran kasusun su karaɗe ai jikinsa ya dawo yana kuma gani jakinsa ya tashi sai allah ta'ala ya tambaye shi kam labista nawa ne zaman da kai ya ce yawon au ba da yau ya ce yau ya ce yini guda ne sai ya ce sannan ya duba ya duba rana sai ga rana ta daga sai ya ce ba a din yini ne bai kai ma cikakken yini sai Allah ta'ala ya ce da shi balla mista mai ta amin fanzur ila amika wa sharabika lam yatasana ai lam yatagayyar shine mun ce a duga lam yatasana daga sana ne ya samu wato shekaru ba su canza shi ba ma وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشرها ثم نكسوها لهم dubi kuma jakin ka don ka zama aya dubi ga mutane dubi kuma yadda kasusa yadda muke ta da su batar da su da nama sai ya shiga kan yana ganin wayannan kasusuwa rududdagaggu suna haɗuwa ya zuwa gare shi sannan kuma suna nama na tubatar da su alhali kuma wa'annan ne wanda zakoki da suka cincinye sai ya zama ainihin suna hararwa daga nan da sun haɗe su haɗe har ya miƙe shi da jakinsa shi ne ya ce a alam anna allaha ala kulli shay'in wannan ƙarshen ruwayan ke wannan na ɗauko ta yanzu lokaci ya ƙare ya ƙure ya tashi to a wannan waɗansu ruwayoyi in ka jimjim da ruwayoyi ka haɗa ka haɗa za ka fidda magana muka ji a wannan magana an kawo armiya aka kuma faɗi wani uzair daban da kuma daniyar daban ta kuma ciki shi irin wannan a wani tafsirin tafsirin ayashi shi kuma da isnadinsa shi ma wannan na na tafsirin ummi na ali bin ibrahim daga abi abdullah a karbo wannan ma na ayashi da nasa isnadin ya zuwa abi basir shi ma daga abi abdullah aka rawaito ya ci dangane da faɗin allah ta'ala aukan ladhi mara ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala ala urushiha qala anna yuhyi hadhihi allah ba'da maut ya ce allah ta'ala ya aika wa bani isra'ila da annabi ana ce mashi armiya ko armiya sai ya ce sai ya ce da shi ka gaya masu gari wanda na tsarkake shi na sa daga na mishi cikin manya-manyan garuruwa na kuma shuka tsiro mai karimci a ciki kuma na tsabtace shi da daga dukkan bakon abu amma sai ya saba sai ya haifar da furnu na ban cewa furnu ko wani ban wani tsiro ne da suka ce ma'arufi sai su da bani isra'ila suka ji annabi ya gaya musu wannan magana sai suka yi dariya suka yi izgiri da shi suka ce wannan wace irin magana ce gari an tsirar da tsiro gari muhimman tsire-tsire kuma gashi yanzu ya saba ya tsorar da wani tsoron da baya da wani natija kamar tumfafiya ko abin da ya kama da kanar na san tumfafiya da ai ba a ci ko bayan kila ma bai da ko yana da wani amfani ba dai abinci ba ne to sai suka yi dariya suka ce wannan me alhali masar a wancan ruwayan sun ce a gaya musu me maye suka ce menene wannan ma'anar wannan masar a wannan ruwayan kuma sai aka ce su suka yi dariya suka yi izgili da shi annabi sai kai karansu wajen Allah sai Allah ya masa wahayi ka ce musu wannan garin shine Baitul Muqaddas kuma tsiron shi su ne bani Isra'il wanda na tsabtace shi daga dukkan bakon abu na kuma hana na hane su daga dukkan jabberi wato duk wani duk wani karfan sarki da yakan je kama garuruwa ya tursasa musu an katange baitul maqaddas daga gare daga gare shi amma sai suka saba suka aikata sabanni suka sabi Allah to zan sallada musu a garin su wanda zai shekar da jinenan su ya ɗebe dukiyoyin su kuma in suka yi mini kuka ba zan ji tausayin kukan su in kuma suka suka yi addu'a ba zan amsa addu'a su sannan kuma zan rusa garinsu shekara ɗaya sannan kuma daga bayan raya ta da annabin ya gaya musu wannan sai malamansu suka koka suka ce ya rasulallah mi mu me zunubin mu ai mu ba mai aiki da aikin da wayannan miyagun suka aikata ba ba mai aikata laifuka da suke ba koma ka roƙa mana ubangijinka sai ya azumi kwana bakwai ba ya masa wahayi komai sai ya ɗanci abinci ɗan kaɗan ya sake azumi kwana bakwai shi ma dai ba yi ba ya masa wahayin komai ba ya ɗanci abinci ɗan kaɗan ya sake bakwai yayin da ya cika kwana 21 ga dukkan alamu yana azumi kwana bakwai a jere ne sai ya buɗe baki sau ɗaya sai da ya kwana 21 haka sai allah ya masa wahayi ya ce ko dai kai taraju'i kan abin da kake aikatawa ko kuma ya ce kana kawo mini kukan muraja'a da ni a kan hukuncin da na riga nazartar ko ka bari ko kuma in juya fuskar ka baya sannan ya yi wahayi gare shi to ka ce musu su malaman da suke cikin muzin me zunubin mu mu mai laifin ba ba wasu na zunubi mu malamai ba mu to me zai sa halaka mu da zunubin masu zunubi sai ce ka ce da su li'annakum ra'aytumul munkara falam tunkiru saboda kun ga munkari ba ku yi musanta ba bai wadatar ba kenan ka zama bawan Allah na gari a cikin a cikin ju- a cikin ɓata gari idan aka sami na managari a cikin ɓata gari ɓata gari suna ta ɓata gari shi kuma nagari yana nagarta amma suna zaune tare to ya tsira sai dai idan ya musanta musu sai dai in baya yi kuma yana hana ba yana shiru ba to sai ce to ka ce musu saboda saboda wannan dalili annakum ra'aytumul munkara falan tunkiru sai Allah ya sallada musu muhtanasa sai ya aikata musu abin da ka ji ya faru wannan ba sai mun mai ta abin da abin da muka faɗa a zuna abin da abin da muhtanasa bai musu ya ci sannan aka ce bukta nasar ya aika ya zuwa ga annabi annabin allah alaihi salam wal allah shi wannan annabin armiya sai ya ce ka bani labari daga wajen ubangijinka ka gaya musu ka kuma ba su labarin abin da zan musu to tun da haka nan ne in ka ga dama kai kana iya zama tare da ni in kuma ka ga dama kana iya fita sai ce a zan fita ne sai ya ɗauki guzuri na tatsa asir shine abin abin da aka ma- a- matse daga da- da- ko da- daga jiki ko kamar kamar ruwan ruwan 'ya'yan itatuwa haka shine muke ake ce asir ko da yake wani lokaci akan kira eh, tsimi ma haka na aka tsima abu aka fitar da ruwansa duk abin da dai aka fitar da ruwa daga jikuna al'ana aka matso ruwa ana ce mashi asir asalin kalmar as- asir daga matsa ne an matso ma kamar aka matso ruwan lemu ana ce mashi asir to saboda haka um, amma wanda aka wurga kuma ana ce mashi nabis wanda aka ɗauki kamar saiwoyi aka wurga a ruwa aka jika ana tsimi kenan shi kuma ana ce mashi z- eh, nabis saboda an wurga abubuwan a cikin ruwan amma dai duk gaba ɗaya kuma wani lokaci akan kira su asir wato ma'ana dai ba ruwa ne ru- ba ruwa ne da ɗaya ɗauka ba ruwan eh, 'ya'yan itatuwa kamar ruwan inabi masar ko wani abin da ya kama da kai yaɗi da da kuma tin shine da mutane muka ce mishi kauri amma ƙwaƙwaran da muka sani ba shine tin ba akwai tin shi ana cin sa ya kan ɗan bushe kamar in- in ya bushe ya kan ɗan daɗe ana ci in kuma aka bar shi ɗanye ɗanye ya kan ɗaure mutane musu ba ya kama da ƙore ne amma ba shine ƙore ba tin ne wani abu ƙwaro da kuma sai ya fita wato kamar guzurinsa kenan da abin sha da abinci kenan to bayan ya ju- ya tafi sai juyo ya dubi gari wannan kuma kun ga a wannan ruwayan wani gari ne baitul muqaddas kenan a wannan ruwaya a wancan ruwayan babila babila ne wannan a wannan ga- ruwayan kuma baitul muqaddas ne ganin da ya gani bayan bukta nasar ya rufe ta ya karkashe mutane to shi sai sai juya ya duwa yake ka anna yuhi hadin lahu ba da mota to sai Allah ya dauki ransa shekara 100 ya dauki ransa da safiya ne ya tashe shi da yammaci kafin rana ta fada farkon abin da ya halitta nasa idonsa ne farin ido ya bay- ya bayyana sai ya zama yana gani sai aka ce da shi to nawa ka zauna ya ce ini guda sannan sai ya duba ya ga "Ah, ai rana bata faɗa ba sai ce au ba da yau sai aka ce mashi a shekara ɗari kai dubi abincinka dubi abin shanka gashi nan bai bai jirkita ba sannan dubi dubi jakinka dunna ma'aje ka aya ga mutane ko dubi ƙasusuwa ya muke ta da su sannan mu fata da su namu ya ce yadda yana kallon yadda sassa na ƙasusuwa da jiki ke harhaɗewa da juna da- da jijiyoyi wannan ya haɗe da wannan ya- yana kallo ya har ya zama daidai sannan kuma ya- ya miƙe wato kenan farko idansa aka fara yin masa aka sa kuma idan na gani yana hankali sannan sai ya ga sauran jikinsa na harhaɗewa rubabun ƙashi wannan ya ɗago wannan ya haɗe da nan ya haɗe da nan sai kuma shi kenan kama kama har ya ga kasusuwa sun haɗu jijiyo sun bibbiyo su kusa sauran sannan kuma ya ga ya gabatar da nan sannan ya ga har da rigarsa ma da ya dawo sai kuma ya duba ya ga jaki shi ma rududdugaje sai ga ana har haɗa shi ma ya har haɗa jaki mai kuma sai ga goransa ɗauke da abin shansa sai ga kuma abincinsa duk dai komai lafiya shine ya ce alamu anna allaha ala kulli shay'in qadir a ruwayan wani haru wannan ruwayan ya ce abi basir akwai wajen daga abi abdullah ko ruwayan daga haru daga abi abdullah shi kuma ya ce asiran wa labana wannan ya ce asiran wa tina asir da tin wannan kuma ya ce asir da laban shine guzurin da ya dauka to shikenan wannan ka ba ma wa'annan wal Allah wace alƙarya ce amma dai wace alƙarya ce babila ce koko koko baitul muqaddas baitul muqaddas an rubuta ta an kuma halaka mutane an halaka jama'a bani isra'ila babila din ma ita ma an rubuta ta an halaka mutane wato kamar shi shi shi shi bautar nasu da aka turo ya wannan barnan wato an tura an turbudo azzalumi ne akan azzalumai da can Allah ta'ala ya katange mabaitul muqaddas daga azzalumai duk jebberai ba su iya zuwa to amma da suka yi sako sai Allah ya kyale jebbere ya zo ya ci karfin su to shi kuma jaza'i ya je ga kansa shi kuma jaza'i shi shi ma je ga kansa shi ma aka halaka shi da jama'ansa to wanne ne wace alƙarya ce shi wannan annabin ya duba ya ce anna ya kuyi hadhihi Allahu ba'da mauti sai mu ce wannan rura wannan ce wannan alƙarya wannan ce wannan alƙarya ko kuma wani gari ne ya gani kan go o dai almuhim dai anan dai bayanin tada tada matattu ne sai zama shi kansa an maishe shi aya ya shekara ne ya tashi kaga ana tashi bayan mutuwa to a wani ruwa mai kama da wannan a cikin ɗabrasi a cikin ihtijaj a cikin hadisin imam sadiq alayhi salam ya ce wani zindiki ya tambaye shi ya ce shi zindiki ne da allah zai rika dawo mana da matattu duk shekara ɗaya ya dawo da mutum ɗaya domin mu tambaye shi menene ya riga ya shuɗe a dacin yaya mutanen da ya halin su ya kasance su kuma wanda suka mutu mai suka gani bayan mutuwa me aka yi da su ya ce da ainihin mutane sun sani da sun yi sani ilimin yaƙini da kuma shakka ya fice daga zukatansu wato shi in ji wannan zindigi ai da Allah yana tada mutum ɗaya ko bayan shekara ko wani ɗari ya tada matacce ya mana bayani ta kaga shi kenan mutane sai su daina shi sai imam sadiq alaihi salam ya ce ya ce da shi inna hadhihi maqalatu man ankara rusul irin wannan zance naka zancen waɗanda suka karyata manzanni ne wanda suka musanta manzanni suka karyata su ba su karyata ba su gazgata abin da suka zo da shi daga wajen Allah ba su gazgata abin da suka ba su labarin shi daga wajen Allah suka ce Allah azza wa jalla ya ba da labari a littafinsa bisa harshen harsunan annabawa ya ba da labarin halin wanda ya mutu daga cikinmu ya ko kuma ce ya ce to ai allah ya aiko annabawa kuma annabawan sun ba da labarin abin da yake faruwa da wanda ya mutu to kana gani akwai wanda ya fi allah gaskiya ne kuma akwai wanda ya fi manzanninsa gaskiya tun da yake manzo ya zo da sako daga wajen Allah ya an ce maka in an mutu ga abin da ake gamuwa da an mutu to me kuma kake nema kana neman wane ne mai gaskiya da zai gaya maka magana da ya wuce sai ce kuma kuma ai an dawo da waɗanda suka mutu mutane da yawa an dawo da su bayan sun mutu duk su zama aya ga mutane alal misali Allah ya dawo da ashabul kafi bayan sun yi bacci na shekara 309 sannan sai Allah ya tashi su zamanin da ake musun tashi bayan mutuwa don a din su zama din su yanke hujjan mutane hujjan mutane akan cewa ana tashi bayan mutuwa kuma su nuna ma nuna mutane ƙudurar Allah kuma su san cewa tashi bayan mutuwa gaskiya ne kuma ya ce Allah ya matar da armiya annabi wanda ya ga kangon baitul muqaddas da yadda ainihin bauta nasar ya yi da garin sai ya ce annayi ku yi hazihi Allah ba'da mota fa ma tawalla mai ata sannan ya raya shi ya tazo gaba bayan gaba sannan ya miƙe dawo daidai ya ce alam anna Allah ala kulli shay'in qadir wato wannan kamar imam sari ya ce ai abin da kake tambayar ma an shayi yawa shi wannan yana cewa inda inda kowace shekaru shekara ɗari ana ta da mutum wata ce ya ba mutane labari ai da mutane za su daina shakka tashi bayan mutum sai ce to ai Allah ya riga ya aiko annaba annaban sun ba da labari to wane ne ya fi Allah gaskiya wa man asdaqu min Allah haditha kuma wa'annan manzanninsa idan idan idan idan idan akwai shakku sai dai ya zama idan mutum yana shakka cewa ko da gaske ne wannan manzo ne na Allah ko ba manzo ne na Allah ko to idan idan ya ce ya kawo mashi hujja cewa shi manzo ne sai ya kawo mashi hujjan ya gane cewa lalle shi manzo ne daga wajen Allah kamar yadda annabi Musa ya nuna Fir'aun ayoyi sai ya ce wai fir'auna ya ce shi wannan yana ganin musa maskuri an shi sihiri sai ce a kai ka san ba wanda ya saukar da wannan ayoyin ban da rabbi rabbi samawati ba daga gani da ganin ayan da ya kasance wani wanda yake dan adam baya yi al misali ai ya zo ya zo da sanda mai zama macijiya fir'auna ya ce sihiri ne a kawo masu sihiri aka zo da gwanayen siri suka buga suka ce lalle na wannan ba siri ba ne wannan daga wajen Allah sai suka yi imani sannan kuma dai ayoyin aya bayan aya ko da gani daga wajen Allah ne to idan idan manzo ya zo da aya daga ya tabbata cewa abin da yake faɗi gaskiya ne sai ya ce to ban da wannan da ka gani wanda kai ka gana an maka to in an mutu ga abin da ke faruwa an mutu sai baka labari an mutu ga abin da ke faruwa ba an mutu to me ya rage sai ka ce sai ka je ka gani in ya baka labarin za a tashi kiyama sai ka ce sai an tashi ka gani in ya ce akwai hisabi sai ka ce sai ka ga hisabi in ya ce akwai wata da aljanna sai ka ce sai ka shiga kowanne inda abinda kake bukata ka tabbatar da gaske ne wannan manzo ne na Allah in ya tabbata manzo ne daga Allah kasan kasan kuma ba zai ma Allah ƙarya ba ko to kuma kasan kuma Allah ba zai ƙarya ba ko ta zance ya ƙare to ballantana ma tambaya an an an an tayar da mutane matattu wanda suka mutu na an ta tayar ma ba ɗaya ba an sha ta da matattu su yi magana su ci su sha su koma su mutu kuma kisosin sun zo mana da isinadodin da ba mu shakku cewa haka nan ne ya faru daban-daban na ta da matattu bayan sun daɗe da mutuwa kama amiru nuna ya tada mutumin da ya shekara 2,500 da mutuwa ta kisan tada matattu wajen amiru nuna suna da yawan gaske suna da yawan gaske kuma a ganin mutane ne suka ga wannan yawo ba su shakku dangane da cewa mutumin da ya mutu yana tasowa ya ba da labari ya ba da labarin abin da ya faru da shi an ce wata rana amirul mumin ya ga ya ide tare da mutane ya ga ya ga duwatsu na akan kabari sai ya ce a tona aka tona sai ga kasusuwa sai ya ce ya wannan kasusuwa ina gamar da kai da wanda ya halicce ka dawo kamar yadda sai ga sai ga wani saurayi yana cewa ya ce assalamu alaika ya mirar mumin ya ce wa alaika salam kai ne wani ya faɗi sunansa ya ce yaushe ka mutu ya shekaran ka nawa da mutuwa ya ce ai ban shekara ba kai shekaru sai ce to wata nawa ne sai ce ai ba watanni ba ya ce to kwana nawa ya ce ai bai kwanaki ba ya ce to yaushe ka mutu ya ce ɗazun ne su ko sun ga rududugaggen kabari ne can sai ce ɗazu ɗazun ne ya mutu sai ce to me ya faru lokacin da ka mutu sai ce bayan da aka bizne ne masu bin su bin suka tafi sai mala'iku suka zo suka suka yi min tambaya tambayoyi dangane da waye ubangiji na waye annabi na waye imami na duk na an samu sai suka ce kwanta lafiya sai aka buɗe min taga ina hango gidana a aljanna to sai wata mace daga cikin hurul in ta zo mini da abin sha to ko da ta zo tana akwai lu'ulu a wayanta ya bani sha'awa sai na kai hannu kafin in sha ruwa ne abin bul'ulun ya ban sha'awa sai na kai sai na taɓa mun san lu'ulu karfe yake da shi sai ce sai je yana da taushi to sai kawai mala'ika ya ce an saki ran amirul mu'min to shine sai na ansa sai ce masa to kana son yanzu ka dawo ka rayu a duniya ko za ka koma cin a baka ruwan ka shaje ka rawa ko sai suka aka koma da shi aka bizu sai sai amiru mai daga masu ce shekaran shi ɗari biyu da mutum ɗari biyu a a shi wannan wannan daban ne wancan dubu biyu da ɗari biyu daban wannan shekaran shi ɗari biyu da rasu wannan na maka wani labari ne daban wancan mai dubu biyu da ɗari biyu da ɗari biyar daban wannan ko shekaransa ɗari biyu ne da rasuwa amma shi ya ga ɗazun ne wa inna yawman inda rabbaka ka alfi sanatin min mata uddu to ka gani to ka ga da labarin waɗanda suka mutu su dawo ya za ta addu za ta addu to menene naka na musantawa kuma to a cikin irin wannan arwala a cikin babarasi din da arwala a wannan wannan ɗabarasi ne ba wannan ɗabarasi mai tafsiri ba itijaj ba akwai itijaj na ɗabarasi akwai tafsiri na ɗabrasosin daban-daban ne mai ɗabrasin majma'ul bayani daban yake da ɗabrasin intijaj amma duk mutanen ɗabarasta ne gari ne ɗabarasta ne a cikin majma'ul bayani zan ce a wannan na ce wancan abin da makaranta na batun wannan zindiki a cikin intijaj wannan kuma a cikin majma'ul bayan an ruwaito daga ali alayhi salam ci ya ce anna uzairan haraja min ali wa mar'atuhu hamil wa ga wannan kuma an ce uzair sai shi da wani kace to wannan armi ne sunansa ko uzair ne ko mutum ɗaya ne armi uzair ko ko uzair daban ne armi daban ruwayoyi ga su amma abin da ya shahara dai akan ce uzair da aka ce uzair ya fita daga iyalansa matarsa tana da ciki walahu hamsin na sana yana da shekara hamsin fa amata wallahu mi'ata amin sun mabasa sai allah ya matar da shi armiya din uzair ka abuwa uzair shekara ɗari sannan ya raya shi fa haraja ila ali ibn hamsin na sana sai ya dawo ma iyalinsa yana ɗan shekara hamsin tunda ya mutu yana ɗan shekara hamsin ne aka taso shi yana ɗan shekara hamsin to sai ya wada hu ibnin lahu mi'ati sana sai gashi yana da ɗansa shi kuma ɗansa shekara ɗari tunda ya bar matarsa da ciki ta haifi yaro yaro yanzu shekaransa ɗari fa kana ibnuhu akbar min sai ɗansa ya fi shi tsoro ya girme shi a shekaru ya mana tun da shi ya mutu shekara ɗan shekara ɗari ne ya dawo ɗan shekara hamsin ya dawo ɗan shekara hamsin yanzu shekaransa nawa eh ba za a ce ko ɗari da hamsin za a ce tun da sauran hamsin ɗaya ya mutu saboda ka sai gashi ɗansa ya girme shi fa zalika min ayatillah wannan kuma yana cikin ayoyin Allah shi ma akwai wani abu da ban karanto muku ba akwai wani ruwaya da aka samu shi ma a cikin shi a tafsirin wannan ya ce abu fahir ya kawo wani wani ibn kawwa wani wani mai yawan wani bakarji da yake wata annuti ya ta tambayan amirul mu'minin yana neman ya kudi shi ta bashi amsoshi to shi ma sai da ya taɓa tambayan amirul mu'minin wani yaro ne ya girmi babansa a duniya sai amiru ne ce na'am ula'ika walad uzair ya ce dan uzair ke yayin da ya shuɗe kan alƙaryar da ta zama kango ya dawo kuma da jakinsa da sauransu duk ya komi nashi lafiya lau har da ma abin shansa na cikin gora na ce kuzi da kuma sai wuce alƙarya ya ce anna yuri hadhihi Allahu ba'da mota da Allah ya mata da shi shekara ɗari sai ya kuma dawo ya haihu bayan ya dawo ya dawo kuma ya haihu ya kuma ya zama yana da nasabobi sai ya zama ainihin yaransa da ya bari yanzu sun girme shi sai ya zama yanzu ga ɗansa ya girme shi yanzu kaga ishen yin wannan ke wani yaro ne ya girma babansa kun san ya saba ma hankali ko saboda ƙa'idan abubuwa in suna zuwa a jere uba yana kai riga ɗa uba ke riga ɗa ko ɗa ke riga uba to yanzu wane ya riga wani ana uba ya riga ɗa ba a saba ma ƙa'ida ba nan to amma abin da ya bada mamaki shine yanzu ɗan ya girmi uba saboda shi uban ya mutu shekara ɗari ba a sa shekara ɗarin a lissafi in ba ka ba da ya dawo ɗan shekara hamsin sai a ce mashi shekaran shi ɗari da hamsin ko amma ɗarin ya yi a mutuwa ne dawa ka ba shi a cikin shekarunsa shi ko ɗansa da ya shekara ɗari yanzu shekaransa ɗari ne to shi kenan wannan hadar mai kira kafin wannan dai a karkashin an ce shi wannan kamar aya da za ta biyo na gaba duk a babin wayannan annabawa ne suka yi tambaya dangane da kaifiya na ji akwai wani ruwa haka nan ba in an zo na annabi ibrahim makaranta suna tambayan kaifiya ne yaya ne ne ake raya mutum ba, ba, ba suna maganin ba suna musantawa ba ba sun ce yaya za a yi a raya ba na, na, na, na korewa don akwai wayan masu kore tashi bayan mutuwa su ce ya za a yi bayan mutum ya mutu tashi to su wannan wannan tambayan annayi kuyin hadhihi Allah ba'da mautiha a wani babi yayi a babin musu ko a babin al'ajabi abin da abin mamaki ka Allah mai iko kuma zai tada wannan shi kuma ya bar makan zai sai aka nuna masa gashi da ake dawo amma baya an karanta wanda ya jayayya da ibrahim ya ce shi ma yana kashewa yana raya to sai aka aka yi masa wata tambaya sai ya rude baya da amsa to kaga shi wancan mai musu ne wannan ko mai mamakin ikon Allah ne sai aka nuna masa ikon Allah to shi gen irin wannan aya ta gaba wa idh qala ibrahim rabbi arni kayfa tuhil mauta tuna kuma yayin da ibrahim alayhi salam ya ce ubangiji na nuna mini ya kake raya mata wannan ya tambaya kan kaifiya ne ba yana musantawa bane ba ya ce ba zai yi a raya mata ce bane yadda ake rawa ne yake so Allah masa shi ya yadda ana rawa qala awalam tu'min yace baka imani bane qala bala walakin la yadma bai da yarma ina da yace na'am na yi imani ma'ana na'am na yi imani kun san wajen amsa tambaya awalam tu'min bala ba ya nufin na'am ban imani ba ke yana nufin bala na yi imani duk lokacin da aka yi maka tambaya kana ansa tambayan ne a sigan ijabi in ijabi ne amsa ko salbi in salbi ne amsa an fahimta ai. ga ga alama hausa suna da ɗan mushkila wajen wajen amsa tambaya irin wannan aka ce baka gan shi bane sai ce eh wai ban gan shi bane ba kuskure ne wannan bisa ka'idar lugha baka gan shi bane a a ban gan shi ko eh na gan shi baka gan shi ba eh menene eh wai eh ban gan shi ba to ya saba ka'idar lugha an fahimta wanda duk yayi karatu zai ga cewa baka ake ansuwa a baka zo bane eh ka ci ka faɗa ma ban zo ba sai ce baka ake magana ka zo bane a'a na zo e na zo an fahimta ya saboda haka bala in baka ba yanzu da ya ce awalam tumin ya ce bala in ba in ba haushe irin wannan hausar ta sa kaga ibrahim me ya ce kenan ya ce eh ban yarda ba kenan baka yarda ba ne eh to me ma'anar wannan da hausa baka yarda ba ne eh wanda bai yi karatu ba sai ce a a a ya ce e bai yarda ba wanda bai karatu ba ke amma wanda ya je makaranta ma'anan e na yarda ma'anansa a a ban yarda ba an fahimta kullum ma'anan idan ka ce idan ka faɗi in ka ce bala to abin da za ka ɗan fara da shi a gaba ijabi ne ba sabbi ba ba a gwama ijabi da sabbi a lokaci kuskure ne a lokaci ba za ka ce e ban yarda ba kuskure ne wannan sai dai ka ce eh na yarda ko a aban yarda an fahimta wanda ya karatu ke wanda bai karatu ba kuma daga zai in ya ya mutsa hausan sa mun san dai dama bai je makaranta ba ba za ka ce eh ban yarda ba bai da ma ya saba ya saba ka'ida eh na yarda ko a a ban yarda ba an fahimta saboda kullum an sa in ma dai ya zama na'am ne ko la to idan mutum ya maka tambaya negative to idan za ka ba da amsa gaba ɗaya za ka jimla negativiya ne idan negative kake so ko positiviya in positive kake so na'amiya idan na'am kake so ko a ayuya in a awuya kake so ko ba lura kar ka gwama a'a da na'am zai zama ba hankali an fahimta ya saba ma ka'ida ana hada a da a'a ka taba jin wata amsa a a'a in ma ewa in ma a'a ko yawa to bala ba yana nufin kawa kala awalam tu'min ba kai imani ba ne kala bala me ma'anan bala na yi imani na imani ba bala ba bala alam lam umin ba ko wa lura ba bala na imani kala bala walakin liyadma inna qalbi domin dai zuciyata ta natsu wato ina son a nuna man kaifiya ne in ga yadda abin yake raina in ƙara yaƙi ne amma da mana yadda kala fa khudh arba'atan min at-tayr fa suhunna ilayk yace to dauki tsuntsaye hudu daga tsuntsaye ka taro su ya zuwa gare ka surhunna yana idminhunna wa jama'ahunna ma'anansa kenan tara su da yawan masu fasara sai sai ya yanka su yake nufi amma akwai ihtimalin in ka tara sun ka yanka su shi yasa ba ba bukatar a ce ka yanka su domin magana ta gaba ta nuna an yanka su din wani lokaci idan idan magana ta shiryar da abin manufa ba sai an kawo ruga din ba an fahimta amma fasurhunna ba yana nufin ba'ahunna ba dammahunna idmirhunna tara su ijma'ahunna tara su to in ka tara su ta kai mene sai aka ce bayan da aka ce fasurhunna ilaika sai sai aka ce sun maj'al ala kulli jabalin min hunna juz'a to wannan kalma ya nuna an yanka su ba tare da an faɗa ba da ka tattara su din me ba a ce yanka ba amma sai aka ce sa kowane gutsire a dutse a to wannan wani gutsire kuma in ka tara su hudu tunda ana maganar gutsire yanzu mai ake nufi ku gaya mini an gwan yanka su an yanka su yankan yankan da aka yanka a ci ba an kashe ba an yanka su yankanci sannan aka gutsutsura bangarori fuffuke nan cinya nan kai nan aka na aka gutsutsura gutsutsura aka yamutsa sannan aka je wasu duwatsu aka dunga ajijjiye sassa daban-daban wannan ko ba a gaya maka ba shi karatun ya nuna haka ne ballantana kuma shi- shi- an- ana bayani a yi ruwayoyi na bayyana ga abin da yake ne Yawwa. Sa- sai ka sa ka sa a- a duwatsu daban-daban kai kuma ka je wani dutse daban su mad'uhunna to kira su ya ati na ka sa ya zo za su maka da gaggawa wa alam anna allaha azizun hakim ka sani allah buwaye ne gwani allah mai iko ne kan komi kuma gwani ne allah mai iko ne kan komi to amma a ciki kullum ka ji ka ga allah ta'ala yana goma aziz da hakim tare da shi allah ta'ala yana iya yin komi amma yana wani abu ba hikima duk abin da ya kuma gwanin tare duk abin da ya kuma sai ya nuna hikima a ciki kasamtu yana da iko kan kuma ba sai abin da bai da hikima to shi ma wannan kamar shigen wancan eh, ruwayan da muke ta karanta shi ma wannan akwai ruwayoyi daban-daban zan ɗan karo man- karanto mana ba'arin wasu daga ciki waɗansu ruwayoyin na ƙyale ruwayoyin na batun uzairu akwai akwai akwai a cikin tafsirin uh, Ali bin Ibrahim akwai wani ruwaya mai tsawo akan wannan magana ga mai sha'awa yana iya karanta ban da wannan da muka karanta to sai kissan an- annabi Ibrahim shi kuma wannan a cikin hisar na Sheikh Saduk da isnadinsa har ya zuwa da- daga muqaddar bin umar daga imam sad imam sadiq jafar bin muhammad alaihi salam inci alaihi masa idan mutum bai san kaifiya ba to ainihin ba wani aibi a a tare da shi ba kuma wani na ƙasa a tauhidinsa lazim ne lazim ne ka sanya Allah ke tada mutattu imani da ta tashi bayan mutuwa wajibi ne koya in mutum ya musanta tashi bayan mutuwa ya shafi tauhidin sa ko ba ai ya wargaza tauhidi to amma ya za a tayar wannan ba shi a babin tauhidi an fahimta kaifiya idan baka sani ba ka san Allah ta'ala zai rufe duniyar nan zai zai tsada mutane zai baka san yadda za a yi ba yashe ka san akwai ta ƙarshen kiyama baka san yadda za ta zo ba- ba sai ka sani ne ya zama ka- ka- ainihin tauhidin ka ya kammala in ka san dai Allah zai yi yaya zai yi shi ya san yadda zai yi amma ka san cewa kiyama za ta zo masa ko shikenan halas to ya za a yi ta zo ka sani to s- baka- in baka sani ba shikenan ba tauhidi kenan bai shafi tauhidi an fahimta to shi yake cewa wannan r- rashin sanin kaifiya ba na ƙasa ne a tauhidi bai ma shafi ba aibi bane kuma don baka san kaifiya ba. to sai Allah ta'ala ya ce masa awalam tu'min qala bala yace wannan hadha shartun amu man amana bihi mata su sa'ala wahidun minhum aw lam tu'min wajaba an yaqula bala kama qala ibrahim alaihi salam yace wannan sharadi ne ami duk ga duk wanda ya imani in aka tambaye shi aw lam tu'min to ya ce bala kamar yadda annabi ya faɗa. baka imani bane me ya kamata ka ce bara eh na yi imani kamar magana nake muku da da nake cewa kar ka ce baka imani bane ka ce eh, ka ce a ka ce ka- ka a a na yi imani ma wannan ba- ba kan gaba ka ce a na yi imani ma ka sa ka hada ah, salbi da ijabi ba a yin haka sai ka ce eh na yi imani an fahimta na san hausa su wani suna da wannan confusion amma wanda ba su karatu ba ke wanda duk ya karatu ya san ka'ida ba a hada salbi da ijabi ba a sa- positive da negative ya- zai wargaje ke ba ka cewa a a a ba za ka ce a na yi imani ba ba ka imani ma ka ce a na yi imani ma to kuskure a na yi imani an fahimta ba ka gan shi ba ne a a ban gan shi ba saboda haka idan nace baka ganshi ba ka ce a'a me yake nufi baka ganshi ba ma'anarsa kenan in nace baka ganshi ba ka ce eh me yake nufi ka ganshi ma'anarsa kenan saboda haka ba a ba a gwama eh eh, ijabi da salbi a hansa eh a'a ba a hada su eh na ganshi a'a ban ganshi ba ba za ka ce baka ganshi ba ne a'a ban ga a'a na ganshi man shirme to zan game da ke cewa wa hadha shartun amu amu man amana man- uh, shartun am- amu man amana bihi mata su ila wahidun minhum aw lam tu'min wajaba an yaqula bala an bayyanta kama kala ibrahim alayhis salam. da da Allah ta'ala ya ce ya ce masa haka nan da da- yayin da Allah ta'ala ya ce ma ya tattara rayukan bani adam gaba daya ya ce da su alastu bi rabbikum me suka ce kalu bala yau ma bala ake ce alastu bi rabbikum ba ni ne ubangijin ku ba eh kai ne ma'ana eh kai ne ya ce kana farkon wanda ya ce bala shi ne muhammad sallallahu alaihi wa alihi Allahumma salli ala muhammadin wa ala Muhammad. lokacin da allah ya tara rayukan halitta gaba ɗaya tun kafin ya halicce mu ya ce da mu alastu bi rabbikum manzo allah ya fara cewa bala fasara bi sabqihi ila bala sayyidul awwalin wal akhir saboda rigayen cewa bala din nan sai ya zama shine ainihin shugaban na farko da na karshe wa afdalun nabiyina wal mursalin mafificin annabawa da manzanni faman lam yujib an hadhihi mas'ala bi jawabi ibrahim faqad rajiba an millati wanda duk bai ansa irin irin ansuwan ibrahim ba to yayi kwaɗayi ga barin addinin ibrahim baya son addinin ibrahim Allah azza wa jalla yana cewa man yargab an millati ibrahima illa man safiha nafsa mun karanta baya a bakara aya 130 wanda duk wanda baya kwaɗayin annabi ibrahim sai dai wanda ya wawaita kansa sai wawa ne baya baya son addinin ibrahim sannan kuma sai ce allah ta'ala ya zaɓe shi a- a nan duniya kamar yadda kunga kunga zo lokacin da aka yi maka tambaya wanda take bukatan amsan ijabi ijabi za ka yi ka ce bala wannan fa'idan wannan ruwaya da na da yawa a daga ciki akwai cewa wannan mut- mut- aya mutashabih ne kaifiya ya tambaya wala Allah wani ya koma da shi babin tauhidi wanda bai da ilimi ya koma da shi kan babin tauhidi to rashin sanin kaifiya bai shafi tauhidi tauhidi shine ka san akwai tashi bayan mutuwa kuma ka aminta an gama amma ya za a yi rashin sanin ka da shi bai shafi tauhi- tauhidin ka bai shafi imanin ka da komai ko ka sani ko ka rasa ni daya ya ya za a yi tashin kiyama dole ne ka sani na in ka in ka san in aka aka yi maka bayanin kaji kaji kaji kamar yadda aka ce za a yi za a yi za a yi abin nan ɗin, wasu alamomin sa'a za su zo zo sannan kuma ƙarshe a jejjere za a yi kaza a kaza har za a ƙarshe za a ɗauki rayuwa za a duntumo da sama za a za a baje ƙasa za a yi ruwa kwana arba'in ya narka komi sannan kuma a turo iska ya busar sannan komi ya bai ɗaya sannan a duk wayannan kaji ba dai yana ƙara maka yaƙini amma bai zama dole ma ka sani abin da ya zama dole ka yarda cewa ana tashi ba mai zuwa falas to har wala yau dai a cikin ruwayan shi kuma dai wannan dai a cikin eh, da- daga wajen sheikh saduk har wala yau wannan ya ce ya kawo sinadi mai tsawo ya ce a majalisin ma'amu a- imam rida alibin musa rida alayhi salam yana wuri sai ma'amun ya ce yabna rasulallah alaisa min qaulika annal anbiya a ma'sumun shi ma'amun sarkin musulmi ne ya ce ya ɗan manzo Allah ba ka a cikin zancen ka ba kana cewa annabawa masumai ne ba in mutum ya karanta uyun ahbarul da akwai babi mai tsawo akan ismatul anbiya yana da kyau mutum ya karanta kan isma din annabawa annabawa masumai ne na amma suna jingina musu abubuwan da ba mu ba mu jingina musu annabawa duk cikin su masumai ne Ba- babin ismatul anbiya na na na cikin uyun ahbarul da to sai sai ma'amuna ya ce masa ba kana wai cikin zancen ka kana cewa annabawa masumai ne ba kala bala na'am na'am, ina ce haka nan ne annabawa masumai ne to sai ya ce to sai ma'amuna ya tambaye shi dangane da yana alƙur'ani ya tambaye shi wanda ya tambaye shi wannan yana nuna kamar kamar wato annabawa a- su su don masu su ai gashi ai ya ce o jaraka dalan ba ya kuma ce ba a sa adamu rabbuhu bagawa to ku tambayi ma abuta ilimi me wannan yake ne A- a- adam man- man- manzo ne na allah ko ma'asumi amma tambayi ma'anan fa'asa adamu rabbu fagawa duk su irin wa'annan suke kawo ayoyin mutashabihai tambayi ma abuta ilimi su gaya maka meye ma'anan wannan aya ba karka fassara da ra'ayinka ka halaka man fassara bil man fassara alqur'ana bi ra'ayihi falyatabawwa maqadahu minan nar duk wanda ya fassara alqur'ani da ra'ayinsa to ya saurari makomansa a wuta ba a fassara alqur'ani da ra'ayi don ka iya luga ba sai ka ce ai luga ya ce kaza kaza saboda haka kaza ne ba tambayi wa'in wanda aka saukar ma ya ya fassara in baka sani ba akwai magadansa a gidansu in ka je wani gida ka ji hululu Mhm. je ka gidan annabta akwai ilimi na gado a nan. sai ka ji fassaran sai ka ji abin da yake nufi to sai ka tsaya a nan to shi shi sai sai ma'amuni sai na kawo musu to ai gashi Allah ya ce kaza ai gashi Allah ya ce kaza Allah gashi ya ce kaza to a cikin abin da ya ce ba ai ba ga Ibrahim ya ce rabbi arini kaifa tuhil mauta ba قال سي الله يتمش أولم تؤمن بك إيماني بني قال بلا جرى إيماني من wato kaga wato in shi masu mene ya kai Allah ke tambayin shi me yasa bai bai imani ba ko kila tana eh, akwai ihtimalin bai imani ba kenan ko yawa a ganin sarkin musulmi kun san sarkin musulmi ba karatu yayi ba to sai imam rada alaihi salam ya ce inna allah tabaraka wa ta'ala kana auha ila ibrahim inni muttakhidhun min ibadi khalila in sa'alani ihya al-mauta ajabtuhu Allah ya ma annabi Ibrahim wahayi ya ce a cikin bayina akwai wanda zan dauke shi khalil shi ma khalil din nan ka tambayi ma abota ilmi a cikin tafsirin imam al-askari ai an ruwaito daga annabi sallallahu alaihi wa alihi da su wasu da suka ce to ai da su wai wasu nasara kai su wasu ka- suna- eh, suna cewa su- yan- yan- yan- dangane da cewa ai Allah bai riƙe ɗa ba suka ce to ai ya riƙe aboki sai annabi ya ce ba haka ne ba ba aboki yake ne ba khalil ba yana nufin aboki ba yana nufin halamin kulli shay'in duna Allah komai ya fitar da zuciyarsa daga komai in banda Allah shine shine manzo Allah haka ya fasara ma'anar khalil sai ce masa a ba yana nufin aboki ba na mu muka ce mashi majazi muka ce mashi aboki amma da wannan ma'anan ba laifi amma ma'anansa kenan a zuciyar ibrahim ya wofintar da komi in ban da allah allah kawai ke zuciyarsa ma komi ya kwace ya watsa ba komi a zuciyarsa in ban da allah shi shi ne ma- ma'anan khalil to sai allah ta'ala ya ce to a cikin bayina zan riki wani bawa na ya zama khalil kuma in ya roƙe ni in tada mashi matattu zan tada mashi to sai fawaka fi nafsi ibrahim alayhi salam annahu dhalika al-khalil sai ibrahim ta ce to ko ni ne wannan khalil din to sai ya ce rabbi arini kai fa tuyi ko ba lura ba sai ya ce to nuna mini don ya ce ya ce zan zan riƙe khalili a cikin bayina in ya ce in raya mashi matattu zan raya mashi to shine yasa ibrahim shi kuma yana fata ya zama shine sai ya ce a nuna min yadda ake raya matattu kaga da kaga shine wannan khalil din kenan ko to shi kenan قال أولم تؤمن قال قال بلى ولكن ليطمئن قلبي ليطمئن قلبي على الخلة خلة wannan matsayi din da na zama khalil din nan shi na so in tabbata ko ni ne to kun ji ma'anan sa ke ko ni ina so in tabbata nuna mai da ke yadda kake raya mata to ah baka imani bane ba baka imani da cewa ina raya mata to bane baka imani kai ne khalil din bane a ina so in tabbatar ko ni ne ko ni ne wannan khalil din to qala fa khudh arba'atan min at-tayri fa sawwirna ilayka thumma ja'al ala kulli jab- jabalin min hunna juz'a thumma hunna yatinaka sa'ya wa alam anna Allah azizun hakim sai Ibrahim ya dauki wayannan a ruwayoyi daban-daban duk dai daga im- ah, Imam Sadiq alayhi salam ruwayoyi daban-daban itimalan ko daga masu ruwayan ne sukan faɗi an ci an faɗi nau'in tsoyoyi tsuntsayen a wannan ruwayan sai ce nasar da batta da tsawus da dik nasar shi muke ce ma mikiya batta kuma shine dangin agwa- agwagwa ke da duk dangin irin abin da ya shafi agwagwa ga sunan wasu na mutane ta kiwon su ana wasu a ce musu geese da ingilish wasu a ce ko duk- ko- ko- ko- ko danya ake ce mata ga sunan irin duk dai wannan nau'in tsuntsayen sunan su agwagi ne kawai wanda suka yi kama da agwagu din da masu shiga ruwa su wanka din ga sunan iri-iri to shine bab bab da kawai zama irin wannan agwagon gida wanda muka sani ko kuma kowace irin nau'in agwago da kuma ɗawus da zakar amma a wani ruwayan a cikin tafsirin eh, Ali bin Ruwaya ya ce a ɗawus wa dik war hammam war gura ɗawus ne da zakara da tantabara da hankaka a wani ruwayan ma daban-daban dai to koma wa yanzu ne wani tsuntsayen nan kowane tsiri ne tsuntsayen nan ko su zama su waɗannan ko waɗansu tsuntsaye tsuntsaye ne dai nau'o'i guda ko wani a wani ruwayan da na ga ya kawo waɗansu nau'in tsuntsayen daban kuma to shi ke sai ya ce sai ya ɗauki nasar da babba da tsawus da dik sai ya yanyanka su sai ya cakuɗa su sannan sai ya ce ya sa a ko ya kowane gutsire a kan dutse wanda suke kewaye da shi kuma ce duwatsun goma ne sai kowanne ya je ajiyar ajiyar sai aji kowanne sai ya riƙe minƙaransu minƙar shi ne tsuntsu yana da wani abinci mishi minƙar shi ne wannan ƙashin bakinsa ɗin na wanda yake caccakan abin da wannan wannan kamar ƙashi ne da ya ɗan ɗan tsawo shi ne ake ce mishi minƙar to sai ya riƙe minƙarai ɗin me ake ce ma wannan ba- ba- bakin tsuntsu da ya ɗan zoɓa ɗin da hausa bakin tsuntsu sai shi kenan to ya iya rike bakunan tsuntsaye su ne mai karai din sai ya rike su a yatsunsa sannan sai ya kira su da sunannikinsu ya sanya tsaba da ruwa a gabansa sannan ya kira kowane sai ga kowane bangare yana tasowa wato duwatsun guda goma ne in ya je nan sai ya wurga fuffuke nan wani ko kafa nan wani a caccakuɗe wannan ya wurga nan ya wurga ya wurga nan, to sai ya zo kawo kansa na hannunsa kawo kan tsaye na hannunsa sai ya zo ya zauna a wani dutse duwatsun goma can na daban sai ya ce hankaka sai ya ga wannan bangaren na hankaka sai ya zo sai ya ciwo da hannun shi sai ya ce kuma dawo su sai wannan ya taso sai da suna ta suna bin iska sai su su jajjoni su jajjoni to haka ne yana kiransu ɗaya bayan ɗaya zakara shi ma sai sai ɓangarorin zakara shi ma ya zo su sai suka haɗe suka harhaɗu duk gaba ɗaya sai suka shiga caccakan wa'annan tsaba da ya zuba musu suka kuma sha ruwan da ya sa aka ce wa kullum sai su tsayan suka ce ya nabiyar lahi a hayaita na a hayakallah suka ce ya annabin allah ka raya mu kai ma allah raya ka فقال ابراهيم سي ابراهيم عليه السلام بل ان الله يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير yace a a ba ni na raya ku ba Allah ne ke rayawa ni ma yanka ku yanka ku kashe ku ne Allah Allah mai rayawa shine shine raya ku shi mai iko ne kan ku sai Ma'mun da da ya ji wannan bayani yace barakallahu fika ya ya abal hasan in ji sarki musu yace Allah Allah ya maka albarka manzon ko sarki musulmi zai iya samun imam albarka to shi kenan ya dai sarki musulmi ya ji daɗin wannan amsa da shi a wurin shi wannan rashin isma ne na annabi ibrahim ya za a yi ya gashi an ci awalan tumin kaga yana shakku to kaga yadda imam riga ya fassara shi san ba batun shakka ce ya ce allah ya masa wahayi ne cewa cikin bayina zan ɗauki wani halin in ya roƙe ni in tada matattu zan taya sai ibrahim a ce to ko ni ne ma wannan khalil sai ya ce to na na mai da kake tada matattu sai ya ce baka imani ne ba kai ne wannan khalil ya ce a duk in tabbatar ni ne ko a gane maganin ba to sai ne na aka ce yanka tsuntsaye ji aji a kowanne to na ga lokaci na harara na amma kuma kamar wancan na fara ɗauko ruwaya na yanke wannan ma na ɗauko ruwaya zan sake yankewa na cika muku insha Allah a ranar a shekarun jiya na yi wani kuskure na ce muku ainihin wata 29 zai dalili na duba ne na ga shi watan in har zirhijja zai tafi daidai to ya nuna 29 ne sai da daga baya da na je na duba sai na ga ya sa 29 din ran laraba ne an fahimta ai to saboda haka lalle yau dai 30 ne a lissafin ko mu ana mu 30 ne yau saboda haka ko ya zama 29 a gare ka ko 30 yau ne karshen wata saboda abinda na faɗi saboda haka abinda na faɗi wancan litini din lalle na yi kuskure daga baya na gano kuskure amma da muka je shan ruwa na gaya musu cewa na duba na ga cewa na yi kuskure domin dalili shi ya nuna mini 29 ne karshen watan ashe laraba ya sa ko ba lura ba saboda haka laraba ne karshen wata yau ne kuma laraba to yau laraba ko ya zama wannan kiran sallan aljihuna ne insha Allah magarba saura kamar kwata wato yau laraba shine karshen wata ko ya zama a lissafin 29 ne ko kuma ya zama 30 idan a saudi arabia yau sun ce an ga wata don su a lissafin mai tsayo 29 to gobe ɗaya ga wata zai zama ainihin arfa za ta faɗo ranar juma'a sallah kuma ta kasance ranar asabar idan suka ce ba a gani ba don muna da labarin cewa sukan ji tsoron sukan ji tsoron arfa ranar juma'a don an ce sarki kan mutu ne a kai idan sarki mutu sai su duba sai su ga cewa rannan shi wannan shekaran arfa ta faɗorin juma'a ne saboda haka da zaran an ce arfa ta faɗorin juma'a sarki ya zai zuwa ko wannan shekaran ne za a tafi ko kuma sai wata kuma saboda haka sukan so su kauce ma arafa ya faɗo ranar juma'a a kowace shekara da na tafi hajji sai zama muna madina 29 ga watan zirkada to sai wata ya tsaya ya bambaro ya daɗe ba yadda za a yi mutum ya ce ba ga wata to dole aka bari dai haka na aka yi arfa ɗin ranar juma'a to kuma mutane sukan ta hankoron su je haji idan arfa ta faɗo ran juma'a an fi cika to ko ya zama sun ce arfaran juma'a ko su ce asabar to mu dai ainihin ranar asabat ne ranar sallah an fahimta ranar asabar ranar ne ranar sallah saboda haka ainihin koda koya lissafin saudi arabia ya kama Ta- kuma tana iya ya zama su jinin ba su ga watan bane don zai- lissafin su yau 29 tana iya kuma yanzu ba su ga wata ba su cika wata babu laifi in suka yi haka na in ka je ci hajji sai ka yi lissafin sa a can an fahimta ai amma mu a nan gobe ɗaya ga wata an fahimta ai gobe alhamis zai zama daidai da ɗaya ga wata to uh, zilhijja yana da ayyuka mai yawa in mutum yana so ya duba cikin mafatiwa akwai akwai jagora A wannan kwana goma farko ɗin nan su ne layalin ashir din nan na walfajir walfajir wa layalin ashir wanda Allah ta ya rantse da wayannan dalale ne masu daraja ayyuka a cikin su na da lada masu yawan gaske to kuma yana yana da an- ana ana azumtan wayannan kwana tara din domin wanda ya azumin kwana tara din nan kamar yayi duk rayuwarsa azumi kawai yake kamar duk da ai shi ba wato ladan zai zama kamar wanda da ɗaya rana duk yana azumi ne to sannan kuma akwai wa'yansu salloli da ake yi da wa'yansu addu'o'i insha Allah ba sai na karanto muku ba wannan mutum ya duba zai gama mai fato ya ce na ɗaya na biyu na uku duk ya kawo su addu'o'i daban-daban Ah, sannan kuma musamman azumin ranar arfa wanda aka ce ainihin shi azumin ranar arfa ɗin arfa a wurinmu shine ba ranar da aka tsaya arfa a saudi arabia ranar tara ga wata ko da ranar mu sallah muke a ranar muna iya sallah mu ranar kamar yadda na bayanin da yawa nan ba mu- ba ruwan ka inda aka iya wata bata mu ɗaya ga wata ne anan biyu ga wata ran tara ga wata ranar ne tara ba ruwan ka da koren nan ne takwas a saudi arabia da inda naku za ka yi lissafi amma ka je maka yi aiki da na maka can to shi shi wan- wan- wannan azumin sa ya fi lada insha Allah da yake mana da lokaci na kawo wannan ainihin dai yana da kyau dai mutum ya ya ya ya azumin wayannan kwanaki tara sannan har wala yau layya wajibi ne cikin wajibobin addini in kana da hali in kana da hali dole kai layya halin ba shine kana da rago yana cewa me ba in kana da abin rago kana da rago ko kana da wata babbar riga kwaɗo da linzami aska biyu ba ka sawa in kudinta ya kai daidai na rago to rago ne ko kana da wani abin da ka ajiye wanda wani agogo da ba a sa shi dole ne a sa ba kuma dai in ya aka gangan aka gangan za su yi rago to kana da rago ba sai kana da kudin rago ko kana da rago yana da in kana da abin kudin rago kana da rago kuma wajibi ne kai duk lokacin da lai ya zo kana da hali wajibi ne kai sai dai in baka da hali ba a ce ka matsa ma kanka ba ba a ce ka ci bashi kai ba an fahimta in kana da hali ne ya zama wajibi sannan kuma ana son wanda zai layya eh, waɗannan kwanaki goma ɗin nan har sai bayan ya yi lai ana son kada ya yanke farce farce da da sakwatanci ya tsage nan ko aka kai da yanke akai ba ba a yanke akai ko ba a aski amma iyaka abin da aka ce kenan ba a ce kare burgula turare ko kare kaza ba ba a ce ya iltizami da ƙa'idodin mai ihrami ba illa ya kawo ɗan abubuwan ne kawai aka ce kare ya bar gashin kansa ya kaukar kuma ya cire kan aka yi fu a kwanakin nan ah, har- goma har sai ya yi layya sannan sai yana iya yin wannan. to kuma dai da wa'ansu abubuwa dai da suka shafa amma ba a ce ba a ce kuma kare wa'ansu abubuwa ba a ce eh wai zai iltizami da ayyukan mai ihrami ba ne insha Allah wa sallallahu ala muhammadin wa alihi tahir Allah ka gane da mu abin da muke karanta ka shirye da mu ka shirye da ke ciki ka ba mu ikon aikata ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين